نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الباري جل ثناؤه إنا جعلنا ماء الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صيدا جرزا قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال العلماء زينة الأرض وقال فرقة أراد النعم والملابس والثمار والخضر والمياه, والمياه ونهوها مما فيه زينة والقول بالعموم أولى وأن كل ما الأرض فيه زينة من جهة خلقه وصله وإهكامه ثم قال والآية بسط في التقنية أي لا تهتم يا محمد للدنيا وأهلها فإنا إنما جعلنا ذلك امتحانا واختبارا لأهلها فمنهم من يتدبر ويؤمن ومنهم من يكفر ثم يوم القيامة بين أيديهم فلا يغضمن عليك كفرهم فإنا نجازيهم إخوة الإسلام من زخارف الدنيا التي تنزلق بها الأقدام النساء الكاسيات الآريات لذلك حذر منهن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صيام كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون وفي وفي رواية لينظر كيف تعملون وفي غيرها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ولهذا كان أداء الإسلام أداء الله ورسوله والمؤمنين من اليهود والنصارى وأبنائهم يحرصون كل الحرص على أن يقتلوا المسلمين بالنساء يدعون إلى التبرج ويدعون إلى اختلاط المرأة بالرجل يدعون إلى الفسق إلى الفسق في الأخلاق يدعون إلى ذلك بألسنتهم وأقلامهم وأعمالهم لأنهم يعلمون جيدا أن الفتنة العظيمة التي ينسى الإنسان بها ربه ودينه إنما تكون في النساء كما جاء في الحديث الصحيح ما رأيت من ناقص من ناقصات عقل ودين أذهب للبد الرجل الهادم من إحداكن أخرجه الشيخان وغيرهما وكما أخرج الشيخان وغيرهما رحمهما الله تعالى من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء لذلك يركز أداء الإسلام على مسألة النساء وتبرجهن ومشاركتهن للرجال في الأعمال حتى يصبح الناس كأنهم الحمير لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم والعياذ بالله وكأنهن لما أو صور لا يهتم الناس إلا بالشكل إلا بشكل المرأة كيف يزينونها وكيف يجملونها وكيف يأتون لها بالمجملات والمحصنات وما يتعلق بالشعر والجن حتى يجعلوا أكبر هم الرجال في النساء الشكل والصورة للإبادة والإنجاب إخوة الإسلام من سنن الله سبحانه وتعالى أن يبتلي عباده بترك المحبوبات واقتحام المكاره قال تعالى عن قصة طالوت وقومه إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن يطعم فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلغنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماؤكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال ابن كثير رحمه الله تعالى تناله أيديكم ورماؤكم أي هو الضعيف من الصيد وصغيره يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم فنهاهم الله أن يضربوه قال مقاتل بن حيان رحمه الله تعالى أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير والصيد تغشاه في نهالهم لم يروا مثله فيما قط فيما خلا فنهاهم الله عن قتله وهم مؤلمون ليعلم الله من يخافه بالغيب يعني أنه تعالى يبتليهم بالسيف يغشهم في نهالهم يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرا وجهرا لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره كما قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وقد قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه خفت الجنة بالمكاره وخفت النار بالشهوات أقول ما تسمعون وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan yan musulmi ina yi wa kaina da kuma ku wasiya mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantar hane-hanensa wasiya cikin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ita ce abinda Allah ya yi da na farko da kuma na ƙarshe domin tausaya mana a inda yake cewa ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ‘Yan uwa musulmi, daga cikin gargadi da jan kunne, da kuma hannunmu mai sanda, da Allah bai bushe ba yana labarta mana cikin littafin sanar Al-Qur'ani, domin mu gyara kurakuranmu, musamman ya kawo mu duniya, musan me muke fuskanta zuwa gobe alkiyama musan kuma cewa ba komai ne muke gani kyakkyawa yake kasancewa kyakkyawa ba daga cikin irin wannan nasiha da Allah yake mana akwai fadin Allah subhanahu wataala a cikin suratul kahf inda yake cewa inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha lallai mu mun sanya abin da yake ban ƙasa domin ya zama kwalliya domin ya zama ado ga ƙasa ba wai don mutane shi gidan su bambaje ba ba don mutane su danga annashuwa suna taimakewa ba Allah sai ya faɗa mana ƙarar ga dalilin wannan sai ce linabluwahum ayyuhum ahsanu amala domin mu jarraba bayi muga cewa wane ne zai fi kyautata aiki kamar a fakaice Allah yana nuna mana cewa duk wani abin da yake ban kasa mai ɗauke hankali tarkon shedan ne lalladiya ce santsi ne wanda idan mutum bai hankala ba idan ya ɗebe shi to zai zulma shi ramin da ƙarshe sai ya yi da gaske fito kuma ya sake fitowa ga baki ɗaya wani ya zubinta saboda haka Allah bai koye mana ba ya nuna mana kwalle da take ban kasa jarabawa ce so ake ainihin a san wane ne zai ga Allah ya kauda kai daga waɗannan abubuwa da rai yake so wane ne kuma zai bi wa zuciyarsa da shawarar shedan ya zama ya zame ya bi abin da ransa yake so da imam al-qurtubi Allah ya tafi a gare shi a cikin tafsirin sa al-dani li akamil qur'an yake cewa malamai suka ce anan ana bayani akan kwalliyar da take ban kasa ma'ana duk wata kwalliya da take ban kasa Allah ya sanya ta domin ta zama jarabawa ga bayansa yake cewa wasu kuma jama'a daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi shine ni'imomi da tufafi da kayan marmari da farkon abubuwa da ido yake so ya gani da ruwan sha da makamancin wannan kai duk abin da ya zamo cewa kawa ce ado ne abin da yake so ya ji ko kuma ainihin yake so ya gani saboda haka sai ce amma ya zamo ayar gamammiya ce shi ne abin da ainihin ya fi dacewa kenan ya zamo duk abin da yake ban ƙasa mu sani cewa in dai akwai wata kwalliya da ƙawa da ado ta kusan halittar wannan abu ko sana'anta shi ko yadda aka kyautata shi to lallai kenan mutum ya taka tsantsan ya shiga hankalinsa kamar yadda ka san wani tarko ne wanda za a tsana wa tsuntsu ko wata dabbar jeji a kawo abincin da dabbar jejin sai ta sha wahala kafin ta kai ga wannan abinci sai a zo a zuba shi maya-maya a kusa da wannan tarko yadda za ta zo ainihin domin ta ci wannan abinci to ƙarshe sai dai ta zama wani to Allah subhanahu wata'ala ya yi duniya ga baki ɗaya domin ta zamo cewa gida ne na jarabawa sai mamu kurtubi ya ce to ita wannan aya a dunkule shimfiɗa ce domin ba da haƙuri ga manzo sallallahu alaihi wasallam kamar ana cewa da shi kada ka damu da duniya da abin da yake cikinta domin kadai mu mun sanya waɗannan abubuwa da suke ban ƙasa a matsayin jarabawa da kuma gwaji ga mutanen da ainihin suke ban ƙasa daga cikinsu akwai masu hankali wanda za su lura su yi kaffa kaffa su yi takatsantsan su yi imani daga cikinsu akwai kuma wawaye wanda zai zama sun bauɗe sun kuma kafirce sannan kuma ranar tashin alkiyama tana nan tana jira su saboda haka kada wannan kafirci na sai girmama a cikin zuciyar ka yana ikin Allah ya zama ya dame ka lalle mu ne za mu yi musu sakamako akan abubuwan da suka kasance suna aikatawa yan uwa Allah subhanahu wataala ya faɗa mana ya ce ya sa abin da yake ban kasa domin ya zama kwalliya ya zama ado ba wanda baya son kwalliya ba wanda baya son ado sai dai ainihin in bai samu ba ko da mutum kazami ne zai ga cewa kwalliya ta burge shi ko da mutum ba shi da tsafta zai ga cewa ado ya burge shi kuma nan dai ainihin tsafta ta burge shi to mu sani cewa daga cikin kwalliyar duniya da kuma adon duniya wanda kafafuwa da gagagagai suke zamewa a wajen wannan shine mata wanda suke bayyana ado wanda suke kasancewa tsirara wanda suke kasancewa suna bayyana abubuwa masu ɗaukar hankali da fitinan masu kallon su shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yayi dan kunne yayi gargadi dangane da su shi ya sanya kamar yadda wani sahabi yake cewa manzo alaihi salatu wasalam bai koma ga Allah ba sai da ya zama duk abin da zai kusata mu zuwa ga Allah babba ne ko karami sai da ya bayyana mana shi ya kwadaitar da mu ya umarce mu aikata bai bar duniya ba alaihi salatu wassalam sai da ya bayyana mana abin da zai bayu zuwa ga fushin Allah ya ja kunnen mu ya gargade mu cewa ne sanci wannan abu babu alheri a cikin sa lokacin da manzo alaihi salatu wassalam yake wannan bayani ba kurkushin wannan abu shi ya sanya wato hadisin da zamu karanta hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda wanda Imam Muslim da sauran malamai suka fitar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yana cewa dangogi biyu na yan wuta ban gansu ba ma'ana lokacin da nake ciki babu su a halin yanzu daga cikin wannan jinsuna akwai waɗansu mutane wanda suke da kulaloli a hannunsu kamar jelolin shanu suna dukan mutane da waɗannan bulaloli nasu wasu malamai suka ce abin da ake nufi shine azzaliman shugabanni domin idan aka ce bulala akwai bulala hissiya akwai bulala ma'anawiyya akwai bulala wadda mutum zai iya gani da ido sannan ainihin akwai kuma ta ma'ana kun ga Allah da yake maganar kangararru yake cewa fasabba alaihim rabbuka sawta azab Allah zai yi zuba musu bulala ta azaba kaga anan ba guda da irin wacce ake dukan jaki ko doki ko rakumi ba saboda haka kenan ashe akwai miyagun shugabanni wanda za su dinga azabtar da mabiya ko dai ana dukan su ko kuma cin zalin su akan tauye wurin su haƙoƙi nasu wanda ya wajaba ainihin a basu shi ne ainihin abin da manzo alaihi salatu wasalam ya faɗa yace sannan akwai wa'yansu mata wanda za ka ga za ka gan su ga su da tufafi ga su kuma tsirara wanda suke karkatattu sun bauɗe sun karkace ma addini kuma masu karkatar da waɗansunsu masu zamar da ƙafafun waɗansunsu sai yake cewa kawunansu yadda ka san tozar rakumi wanda ya zamo ya jirgi wanda ya zamo ya karkace manzo alaihi salatu wassalam yace mata masu irin wannan sifa ba za su shiga aljanna ba ƙanshin aljanna ba za su ji ba yace tare da cewa ƙanshin aljanna ana jin sa tafiyar kaza da kaza wasu malamai suka ce ana nufin tafiyar shekara ɗari biyar ko shekara tafiyar shekara dubu saba'in ko saba'in ko abin da ya kama da haka a da manzo alaihi salam yake cewa masira da kaza wa kaza in ya zama cewa ko cewa kai ƙanshin aljanna ba kilomita ɗaya aka ce mutum ba zai ji shi ba to kai ka san alama sai ta cewa ba ma zai shiga aljannan ba wannan hadisi mun sha karanta shi wanda ma bai karanta ba ya sha ji malamai sun faɗa amma abun bakin ciki da takeici za ka ga ke da kuma iyaye iyaye wanda ba su san nauyin da Allah ya dora musu ba ƴaƴansu suna irin wannan shigar wallahi akwai masu gida da zaga suna zaune ƴaƴansu da suka haifa sun fito da irin wannan wato la'anannen daurin kallabi da irin wannan la'ananne ya shiga wanda manzo alaihi salam ya kir da Allah wadai uban yana kallo uwar tana kallo amma suna gani ai haɗin zamani ne a sake musu mara su fitsari a kyale su su sakata su wala wanda na tabbatar duk uban da bai hana uwa ƴarsa ta irin wannan shigar ba duk wanda bata hana ƴarta ta irin wannan shiga ba sai sun tsitsine ma juna gobe a kiyama gaban Allah dan da tsine tsine kun ba zai yi amfani ba wajibi ne ubanni wanda suka san wanda Allah ya dora musu su ja kunnuwan ƴaƴansu su hana ta irin wannan shiga ta rashin mutunci su hana ta irin wannan shiga wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu yin ta ba za su da ainihin karshen aljanna ba a sa damammun kaya matsatsun kaya wanda suke bayyana dukkan ainihin suran mace ko sharasharan kaya wanda suke nuna suran mace ta karuwai aka sani da wannan da mutanen da ba sa musulunci aka sani da wannan amma abin da kai ce gashi nan an yi mana barbarar wannan mugunyar al'adar ta zama ainihin a cikin gidajenmu haka nan za ka ga cewa waɗansu 'yan mata suna yi waɗansu ma za ka samu matan aure da wajen billah suna irin wannan mummunan kama saboda haka masuliya ce mai girma akan iyaye da kuma ainihin 'yan uwa da masu tarbiyya su ga cewa sun taka ma wannan burki sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ingantaccen hadisi da Imam Muslim ya fitar da walinsa wanda yake ainihin shi ma hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna dunya ulwatul qadira yace duniyar nan da kake gani zaki gare ta daɗi gare ta daɗin ɗanɗano sannan kuma ga ta nan koriya shar manzo alaihi salatu wassalam sai ya kwatanta duniya da al-ulwul qadr al-ulwu shine abin da mutum zai ɗanɗana da bakin zakinsa ko abin da zai shiga kunne mutum ya ji shi gashi nan gwanin daɗi wani ya billah za ka samu cewa wannan abin da manzo alaihi salatu ya faɗa yanzu ya mamaye kullum abin da nan adam yake so mai zan ji da kunne na mai daɗi kaɗe-kaɗe waƙe-waƙe abubuwan da Allah ya cin da Allah wadai da su abubuwan da manzo Allah ya salatu wasu mai baran-baran da su sai kuma ainihin abin da mutum zai taɓa ya nashi ko ta hanyar halal ko ta hanyar haram shi dai kawai ya samu abin da zai more rayuwa saboda haka manzo alaihi salam ya ce inna dunya kulwatun kulwatun khadira sai ce wa inna ba mustaqlifukum fiha to kuma ga kalubale nan ga ta nan dai ta ci ado duniya ga ta nan koriya shan ko da shi ne mafi kyawun abin da mutum yake so ya gani to an manzo alaihi salam sai ya kwatanta duniya da cewa koriya ce sannan kuma ga dadin jin abin da yake ciki ga ɗanɗanon abin da yake ciki sannan kuma Allah zai sanya kuma maya ainihin a cikin duniya din liyanzura kaifa ta'malun domin ya ga me za ku aikata to sai manzo alaihi salam ya soma jan kunnen mu da babban makami wanda kaɗan ne za a kai masa farmaki da shi ya kai labari sai sai fattakun duniya wacce kun nisa ku ji tsoron duniya ku ji tsoron sha'anin mata sai sai fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat bin nisa farkon fitnan bani isra'il abin da ya zama an jarrabe su da shi ya kasance a cikin sha'anin mata me ake aka jarrabe su da shi maganganu ne guda uku masu faɗi ba za mu koma ainihin takansu ba to saboda haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama sai nuna mana daga cikin abin da zai karkatar da dan adam shine neman duniya idan aka ce neman duniyar nan neman mulki ya shigo ciki neman kuɗi ya shigo ciki neman ɗaukaka ya shigo ciki gasa a wajen neman duniya ya shigo ciki duk wani abin da zai zamo ba Allah a ciki to ya shigo a cikin wannan al'amuran za a ga wani cewa baya da mulkin amma kuma ko ana ba za a mata zai yi tsafi zai yi shirka zai yi sokulle akan cewa sai ya samu mulki kun ba ne bane samu wani yana kai ba butu kasa cewa ainihin ya zarce a kai yan tsoko da malaman duba da sauran la'anannun Allah wanda sun riga sun yi sallama da lahira duniya ce a gabansu a ce kawo kaza na dan adam kawo kaza na dabba kaza kai tsabi kaza kai tsara kai kaza kai hutun sallah ta kwana kaza kai kwana kaza ba tare da kayi wanka ba duk gitta mutum irin wayannan abubuwa wai abin ya dore akan mulkin da ba lalle bane ya zama ya dore akan sa ya zama karshe ma ya mutu a wannan halin kuma zai fuskanci Allah ya rasa abin da zai ba Allah subhanahu wata'ala ansa muna fata Allah ya kiyashe mu saboda haka kenan tunda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama bai rufe mana abubuwa ba ya ce mu yi kaffa kaffa da duniya mu yi taka tsantsan da ita kuma a cikin sha'anin duniya ma mu yi taka tsantsan da harkar mata to mai hankali nisan cewa ba karamar magana ba ce ba ba kuma ainihin abun aiwatar da shi bane ba shi yasa zaka ga cewa makiya addinin musulunci makiya Allah da manzo makiya mu'minai kama daga yahudawa da nasarawa da telolin da telolin su yan kanzagin su kullum suna tsananin kwaɗayi a ga cewa sun fitini musulmi da sha'anin mata kullum suna kira akan mace ta fito ta bayyana adanta ta bayyana sassan jikinta suna kira akan lallai duk abin da namiji zai yi to mace ma za ta iya wai har ma za ta iya abin da namiji ba zai iya ba saboda haka ai sa ɗaiɗaniya jinsi da jinsi su haɗu wallahi za ka yi mamaki kai ta kai ce ba wai waɗansu yankuna da ba a musulunci ba yankunan namu da ake musulunci idan ka je ka ga waɗansu ma'aikatu ko waɗansu kamfanoni ko ka shiga kasuwanni kai ka ce jinsi ɗaya ne kawai ke kaiwa da kawowa mace ba ta kyaman gogayya da namiji namiji baya kyaman gogayya da mace ka ji an zo an zauna da mazan waɗansu da matan waɗansu ana taɗi ana dariya ana raha kai ka ce Allah bai soke komai akan ainihin irin wannan matsala ba saboda haka zaka samu kullun kiraye kirayen da ake yi lalle ne babu shakka a ba mata yanci wanda ba wanda ya ba mata yanci kamar Allah subhanahu wataala kun sha jin bayanan ainihin akan haka kullun abinda makiya asiri suke nufi ɗabi'u su safarkace ɗabi'u su lalace suna kira zuwa ga wannan manufa nasu da harsunansu da alƙalmansu da kuma ayyukansu na yau da kullum za a ga rubuce-rubuce ana ta magana an danne yancin mata kai ka rasa yancin da aka danne musuluncin da ya ce mace ta zama hutacciya a gidanta komai ai mata li yunfiq zu sa'atin min sa'ati azkinu wanda min haythu sakantum min wujudikum duk abubuwa Allah ya faɗa mace addinin musulunci ɗan lele ce gwal ce lallashin da ake tausayin da ake hidima ake mata kullum ita ce a gida kai ne kake dafa fituka kana karafiya da hatsarori kala kala don ka nemo ka kawo mata amma kuma sai aka ce a'a wai duk da wannan zalunci ta ake duk da wannan yancin ta aka danne ita ma ta sai ta fita ta nema da kanta saboda haka ya zamo mun amsa wannan tururuwa ta shedan mun karbi wannan shawara muna ta irin wannan fafutuka me yasa makiya addini suke irin wannan gwagwarmaya da wannan propaganda saboda sun sani sarai cewa fitina mafi girman gaske wadda mutum zai manta da mahaliccinsa ya manta da addininsa to lalle yana kasancewa ne a cikin sha'anin mata kamar yadda ya inganta a cikin hadisi hadisin bukhari da muslim wanda wasu asabu sunan sun rawaito shi manzo alaihi salatu wassalam yace ban taba ganin masu ragaggiyar hankali tauyayyen hankali da tauyayyen addini ba wanda suka suka fi tafiya da hankalin namiji jajirtacce kamar mata mai tambaya ya tambaya ta yi aikin Allah menene raunin hankalinsu da kuma raunin addinin su ko tawayarsa yace a shi yanzu lokacin da suke jinin al'ada ba fashin sallah suke ba wannan ai raunin addini ne kuma ta waya sai ta addini ashe shedar mace biyu ba daidai take da shedar namiji ɗaya ba ashe wannan ya nuna cewa suna da raunin hankali to duk da wannan raunin hankali manzo alaihi salam yace ban taba ganin wanda suke wasa da hankulan mazaje jajirtattu ainihin irin mata ba a wani hadisi ma na bukhari da muslim da ashabu sunan hadisin usama dan zaid Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yake cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yace ban bar wata fitina a bayana mafi tsananin cutarwa a wajen maza ba kamar mata wannan ya samu iya musulunci suka zage dantse kullum matsalar mata kullum ana ta gwagwarmaya neman yancin mata lalle su zo su haɗu su da mazaje su yi gogayya da su yi gogayya ka faɗa da ka faɗa a cikin ayyuka ya zama kullum duk abin da za ka gano namiji yana yi to ita ma mace ainihin tana yi menene manufarsu ya zama duk duniya an wayi gari an zama kamar zakuna babu abin da ya dami mutane sai dai cikunansu da kuma wato ainihin farjojinsu yadda ka san wato ainihin dan adam ba ibada ta kamo shi ainihin a kasa ba duk abin da yake neman abinci duk abin da yake neman abinci me kake neman abinci daga ina neman abinci ina za ka tafi neman abinci kullum maganar kenan kai ka ce shi yake azurta kansa da kansa ba wai Allah bane yake azurta shi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha ba wani abin da yake taka ban kasa face Allah subhanahu wata'ala shine dauke nauyin azurta shi manzo alaihi salatu wassalam yake cewa malaika jibril ya zo yayi mun rada a cikin kunne na yana cewa da ni lallai babu shakka babu wata rai da za ta mutu ta koma ga Allah face sai ta cika arzikin da Allah ya ba ta ban kasa cif cif mutum ba zai kara ba ba zai rage ba sai ce to ku ji tsoron Allah ku yi kaffa kaffa ku kyautata a wajen neman arziki kada mutum wato ainihin gaggawa da azarbaɗi ya zama ya sa ya yi sabon Allah domin wai sai ya samu duniya alhali abin da ke wajen Allah ba a cin masa ta hanyar sabo da kuma jawo fushin Allah subhanahu wataala saboda haka kenan wannan hadisai da suka gabata suna nuna mana cewa dole ne mu yi kaffa kaffa dole ne mu yi taka tsantsan wannan abin da manzo alaihi salam ya faɗa ga yana ra'ayi tsaye yana ta faruwa kuma wallahi kullum karuwa yake kai zaka ga cewa a halin yanzu babu abin da ya damu mutane face wato ainihin shakalin mace yanayin mace yanzu wanda za ka zo ka ce masa wani akwai wata baiwar Allah na ji kana so ka yi aure akwai wata baiwar Allah yarinya ce mai addini yarinya ce mai ibada mai kaza sai sai da kai doguwa ce fara mai wushiriya ma'ana wannan shine hannunsa ba ruwan shi da kiyamun lailinta ba ruwansa da ainihin kaffa kaffan ta da bin Allah ta'ala ya tura cikin ta yake wannan kawai ainihin shine abin da yake cikin zuciyarsa saboda haka zaka ga yanzu babu abin da aka damu da shi face ainihin a dama ainihin an kyautata mata an yi musu ado kullum a zo musu da abubuwa na kwalliya na kyautata halitta na gyaran gashi na gyaran fata wallahi kullum abin da ke farawa yanzu zaka samu wai a garuruwan musulmi har fitsara ta kai akwai wuri na yin kwalliyar mata kuma maza ne karfi marasa kunya ba za kunyar Allah da manzo da masu mutunci a cikin al'umma wasu suke wa mata kwalliya kaga ƙato ƙila ma ta zuru ko gwauro shine wanda zai mata kwalliya ta zo ta buɗe jikinta a zo ainihin ƙato yana mata kwalliya wanda akwai kwalliyar da ko da mace ce in ba musulma ba bai kamata yi wa mace musulma ba ballanta za a ce wani kato shi ne ka ji wai abin da mata suna layi akwai lokacin da a garin na gidan rediyo wasu ‘yan mata sun je layin za a yi musu kwalliya wata ke cewa wai tun shida na safe take nan har wajen da asar tana nan tana bin layi kai ka ce wata sabuwar halitta za a yi mata a ciki sama da wata Allah subhanahu wa ta'ala ya mata kuma ka gaskata ni cewa duk wani kanti da ya fi cinikin kayayyaki a halin yanzu kaga ana ta layi to za ka samu kayan kwalliyar mata ne fara ta zamo ainihin baza ta zamo fara mummuna ta zamo ainihin mai kyawu kullum abin da ake tafa fata kenan aiki kenan har ya zamo yanzu burin duk wanda zai yi aure ba mace mai addini ba ba mace mai bin Allah ba ba wai shi yayi aure don ya haifi 'ya'ya wanda za su bi Allah wanda manzo alaihi salam ya ba mu shawara yace tazawwajul wadudal waluda ko aure mata masu son ku masu yawan haihuwa to wani ma wallahi baya son haihuwa akwai wanda idan ya aure mace ta haihu ɗaya biyu to zai sallame ta saboda kyawun jikinta ya saba ya soma koma baya saboda haka so yake kullum matarsa ta zamo yadda ka san falwaya haka take kullum ba ainihin ba ta karuwa baya so kwata-kwata a ce wai mace tana haihuwa yau za ka da gidan rediyo mata suna kokawa mijin ya kore ta ya tsane ta wai har yace shi gaskiya ya gaji da haihuwar nan kai ka sai a ruwan randa ta shawo ƴaƴan saboda haka wajibi ne mu yi kaffa kaffa da irin wannan abubuwa domin wallahi duk mutumin da a halin yanzu yake raye ilimi ya ji masa ta ko'ina a cikin gidan rediyo gidajen tv ne akan mimbarori ba mutumin da zai ce bai san irin wannan abubuwa ba wanda addinin musulunci ya dan kunne a kansu kuma abin da zai baka da kai shi irin wannan hali da yake su makiya addini suna yin abin su da niyya yanzu ka kalle yadda duniya ta kasance mafi yawan ayyuka yanzu akwai kasan musulmi ba wanda in ka duba guraben ayyuka maza su suke da kashi talatin a cikin ɗari abin nan maza suke da kashi talatin ma'ana mata sun ninka maza a wuraren aiki manufar wannan shi ne na farko dai matasa su rasa aiki ne kuma babu musiba a rayuwa irin a ce matashi ya rasa abin yi wanda suka san yau da kullum suna cewa mushkilatin duniya ashababu wal faragu matsalar duniyar mu ta yanzu shine matasa da kuma rashin aiki ne inda a ce tarbiyya ake nufi to wallahi kafin a ba mace ɗaya aiki an ba mazaje ɗaruruwa aiki domin ita ba a wadata mata ce da kanta ba mijin nan shi ne zai ciyar da ita yanzu wani za ka iya samun aikin da yake yi bai wuce dubu hamsin ko sittin ba amma kuma yana da mata biyu shi yasa inda zai je yan buge-bugen abubuwa ya ci kasa a samu a ciyar a tufatar ita kuma tana aikin dubu ɗari biyu dubu ɗari uku ba ta ciyar da kowa to dan Allah ga yaman yanda zaman lafiya zai iya yiwuwa mazaje matasa balagaggu ga sunan firta firta suna yawo ba aikin yi ba kuɗi a jihunsu a gefe ɗaya kuma ga mata wata yarinya ma wallahi ba ta yi aure ba tana aiki ya kai na wajen dubu ɗari biyar tana da motar hawa ta yi kwalliya ta yi ado ta saka turare na in ka isa kai ba ta siya saboda haka matasa su zo suna takwaba suna haɗe yawo bakin titi shi bai da aikin yi ba kuɗi ga wata kuma ainihi tana kewa da kamowa ka samu wata ma fadira ce ba ta da aure kuma tana da bukata irin ta ɗan adam menene mafita ta je ta nemo wani tabbatacce ya zo su haɗu su biya ma kansu bukata a bayan fama wallahi ba ko abin a kai a fage ba ma'ana abin a waje ba ta hanyar aure ba kenan babu yadda za a yi a samu duniya ta zauna lafiya face sai an wadata matasa da abin yi matasan nan su ne magidanta su ne mazajen mace ɗaya mace biyu mace uku mace hudu amma duk lokacin da aka ce mafi yawan mata su ne suke aiki su ne masu albashi mazajen da su ne allah dora wasiyarwa su kun babu abin yi to wallahi fitina allah kawai sai inda za ta kai shi yasa kake ga wai kokari ake a shagaltar da tunanin matasa a kirkiro wasa kala kala ba riga sanan wai domin matasa zama an ɗauke hankulansu za ka ga cewa dama dukiya yanzu a duniya ta takaitu a wajen waɗansu mutane ba a taɓa lokacin da Allah ya kwararo duniya ba irin wannan lokaci amma kuma ta takaita a wajen waɗansu idaddagun mutane a satin da na fito wata unguwa na ga matasa sun kai wajen sittin kuma ba na jafi wanda ya shekara talatin a cikinsu sun fito daga wani gidan bal suna ta sowa suna ta hayaniya wai cin kaza ya cikin kaza abin bakin ciki abin tausayi ka ga wani gashi nan karshe ma wallahi da yunwa in ma kuɗi aka bayar rance mai cin din nan bai san ka ba makiyin addinin ka ne makiyin annabin ka ne makiyin ka ne kyamar ka ma yake da za ka taɓa abinci ma ba zai ci ba yadda ke kyakkyamin ka kuma kai kana nan kana ta tsalle yana burge ka saboda ya ci ba duk wanda shi da abin da ake lalata duniyar mu halin yanzu mata sun fito suna nuna tsiraici matasa ga sunan ba aure ba abin yi yanzu ka faɗa min ya za a yi kashe wa a samu tarbiyya in ba wani abu daga Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda ka duk abin da turawa suke yi da sani suke yi kuma akwai manufar da suke so su cimmawa shine a kurɓata al'ummar musulmi ya zama ga baki ɗaya ta lalace babu wanda zai tsaya akan koyarwa ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yan uwa musulmi mu sani cewa yana daga cikin sunnar Allah subhanahu wa ta'ala ya darrabi bayansa da abubuwa wanda suke so cewa su bar su ya zarrabe bayansa da abubuwa da suke yi ya ce su aikata wannan daga cikin irin wannan misalai akwai kisan jalut da mutanensa a talut da mutanensa lokacin da suka bi za su tafi yaƙi sai ki cewa inna allaha mubtaliikum bi nahar Allah subhanahu wata'ala zai jarraba ku da wata korama sun yi doguwar tafiya ga zafin rana ga kishirwa ga yunwa saboda duniya ta ba gidan jarrabawa ne sai ce inna allaha mubtaliikum bi nahar to Allah zai jarrabe ku da wata korama faman shariba minhu falaysa minni wanda duk ya sha wannan ruwa baya tare da ni ba za mu yi tafiya tare ba wa man lam yat'amu fa innahu minni wanda kuma ya hakura bai sha ba to wannan nawa ne abokin tafiya ta ne illa man yaftara ko hurfatan ko garfatan diyadi sai dai wanda ya dan kamfato da hannu kawai ya sha me ya biyo baya fasharibu minhu illa qalilan minhu dukka baki ɗaya suka sha wannan ruwa kaɗan ne a yadda so kai labari to wannan sunna ce ta Allah zai kawo abubuwa wallahi in kallo abubuwan duniya wanda rai yake so zaka yi dace inda doriya akan dari Allah baya son wannan abubuwa kushin Allah ne a ciki amma duk abin da ya zama akwai yardan Allah zaka samu kuma su ne da yawa da yawa abin da rai baya so sannan Allah subhanahu wata'ala ya kawo ainihin bayani abin da ya faru a wajen sahabbai yace ya ayyuhal ladina amanu la yabqa la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum ya ku masu imani lallai za mu jarrabe ku da wani abu na farauta tanaluhu aydikum wa rimahukum abinda zaka iya kamawa ma da hannu ko kuma ka sa mashi ka soke shi Allah zai jarraba ku da wannan me yasa Allah yi wannan da ya alama Allah man ya khafu bil ghaib domin Allah ya bayyana wane ne zai ci tsoronsa wato ainihin aboye al-imam al-hafiz ibn kathir rahimahullah ta'ala da ya zo fassara wannan ayat da tanalu aydikum yace ay huwa dhaqib min as-sayd wa saghiruhu yace shine rarrauna daga cin abin farauta da kuma kanana yabtali Allahu bihi ibadahu fi ihramihi Allah zai tarbi bayansa da waɗannan abubuwa a halin harama hatta law shaqu latanawaluhu bi aydihim sai yadda inda mutum zai iya mika hannu zai iya kama wata dabba ko ya ga barewa ga sanan bashi da lafiya ko ya ga zomo ko gada ga sanan ainihin gurguwa ce kuma ta zo ma ta kwanta gaban shi zai iya mika hannu ya kama Allah sai ya ce to ahir yace fa nahahumullahu an yakrafu Allah sai ya hana sahabbai su kusaci wannan dabbobi muqatil ibn hayyan Allah ya dinga gare shi yake cewa wannan aya an saukar da ita lokacin umra ta hudaybiya yace sai ya zamo ga namun jeji da tsuntsaye da abin farauta suna jewa mutane hatta a wajen tantunan su wanda ba su taba ganin irin wannan ba a lokacin da ya wuce Allah sai ya hana su cewa kada su kuskura su kashe wannan abin farauta alhali suna wannan hali wanda yake ainihin na harama ku duba jarabawa akan jarabawa sahabbai sun tafi umara sun yi tafiya ta sama da kilomita 400 kafirai sun ce ba za ku shiga maka ba kun manzo alaihi salam ya ce an hakura suka kawo sharuɗa na zalunci a zahiri manzo alaihi salam ya ce mun yadda sahabbai sun kawo iya wuya to kuma sai ga dabbobi suna kiwo ka ga barewa ta shiga tantin ka da sai ka je ka sha wala ka faro dota to yanzu ka zo a cikin tantin ka ce kuma kanka ta ba ka ga jarabawa ka jarabawa in ba sahabi ba wa zai yi cikin wannan jarabawa saboda haka Allah zai yi wannan domin ya tsara wato ainihin jarabawa da ya masu akan wata jarabawa ne Allah sai ce yayi wannan ya alama Allah man yakhafu bil ghaib Allah yayi wannan domin ya zama ya bayyana wanda yake jin tsoron sa a koye ibn kathir yake cewa ai yabtalihim ai Allah ta'ala yabtalihim bis sayf Allah yana da rabbul abin farauta yaksha wa fi riharihim yana wato sai abu farauta ya zai lullube su a cikin mazaunin a cikin dajina ya tamakkalu min akhdihi bil aini wal dima za su iya kamawa ma da hannu za su iya sokewa da mashi sirran wa jaharan gashi nan a bayyane ko kuma ainihin goye me yasa Allah ya wannan mai tazahara wa adu man yasibu minhum fi sirrihi wa jahari domin da'an mai ta mai da'a da cikin su ta bayyana a bayyane da kuma ainihin a goye sannan kuma wato wanda yake mai gangara mai saba umarni shi kuma halin zai zamo ya bayyana yace wannan yayi daidai da fadin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladzina yakshuna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wanda suke jin tsoron Allah subhanahu wataala suna da wata irin katafariyar gafara da kuma wato ainihin arziki da daraja da lada wanda yake ainihin mai girman gaske kuma dama Allah subhanahu wataala manzo alaihi wasallam a cikin hadisin muslim da wani sa hadisin an manzo alaihi wasallam yana cewa an zagaye aljanna da abubuwan da rai baya su an zagaye wuta da abin da rai yake so kenan duk wanda ka gani aljanna sai da ya rutsa ido ya keta abubuwa wanda rai baya so ranka so take ka yi kaza kuma ka san Allah ya haramta ka rutsa ido ka saba ma shedan ka saba ma zuciya sannan za ka ratsa ka shiga aljanna kuma wallahi duk wanda ka gani gidan wuta shi kuma sai da ya kunnan uwar shi ya ratsa sha'awoyinsa ya biya bukatar shedan ya biya bukatar zuciya yayi kaman ba da shi ake a duniya ba sannan zai tsinci kansa a gidan wata wali yasu billah akan irin wannan abun ina maimaita abin da sha fara tun da anan wannan aya Allah yana cewa li ya'lamu Allahu man yakhafu bil ghaib to ina faɗa ma ƴaƴan mu matasa da ƴaƴan da kannan mu matasa wannan kafofin sadarwa na zamani wannan social media whatsapp da ake yi facebook shiga intanet na ganin tsiraici da batsa da badana to Allah ya kaddara wannan abin da ya alama Allahu mai samu da can tsara sai mutum ya fita ya je kallon sinima ya kallon iskanci ya kallon rashin mutunci to yanzu kana kan gadonka menene zai hana ka jin tsoron Allah jin tunanin cewa wannan abin da nake kalla kafin in soma kallonsa Allah yana kallona saboda haka muna fata Allah ya saita daga ƙarshe muna tir da Allah wadai da waɗansu waƙe-waƙe na rashin mutunci gaskiya da na so ne hudubar juma'a kan wannan rashin mutunci da fitsari sai na ga cewa mafi yawan yan uwa sun yi akan mimbarori kuma an yi lantoci akan haka to muna cir da Allah wadai da waɗansu kangararru fanɗararru da muke musu roƙon shirya a wajen Allah suka yi nasin da yawa sun ji wata bakar waƙa ta wai afuwan afuwan wani ya su wani mutum wai ake ce masa afuwan afuwan aikin da ya ba Allah Allah ya kasa saboda haka ya hukumi muna kira ga masu wannan aqidar idan dai da gaske suke ba da yawunsu ake wannan ba su fito su barranta daga irin waɗannan matasa su ce wannan ba da yawunsu aka yi ba kuma sun yi tun da Allah wadai kuma ma su sa a kamo waɗannan mutanen a gurfanar da su gaban kotun musulunci a yi masu hukuncin da ya dace wallahi irin waɗannan la'anannun waƙoƙin suna daga cikin abin da inda Allah yana kife duniya har yanzu wannan waƙa ta Allah kife duniya ga baki ɗaya wani ɗan adam gajiyayye mai kashi da fitsari a cikin mafi koma bayan halitta Allah a ce wai shi ne ake ba haƙuri wai ya ba Allah aiki Allah ya kasa saboda ka yi haƙuri ya haƙuri wannan bakar aƙida mai amfaninta shi yasa za ka ga cewa malaman sunna ba sa raga wa bid'a saboda sun san idan bid'a kankaniya aka banta za ta dinga girma ta girma ta ɗauki ciki ta tsuguna ta haifi wata bid'a ita ma wata da aka haifa sai ta yi nata girman ta haifi wata bid'a shi yasa malamin sunna ba yarda da bid'a za ka ga magabata suna ta wallahi shedan ya fi farin ciki da mai sabon Allah sama da mai bid'a saboda shi mai bid'a gani yake addini yake yanzu wannan siyasa kun da sunan addini yake yanzu Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da ba ta shafar wanda suka yi zalunci su kadai wallahi idan aka yi gum da baki jagororin masu wannan bakar aqida ba su taka musu birki ba ba su da musu kunnuwa ba ba su nuna cewa ba mu ba ku ba ba su fito suka shelanta ma duniya akan mimbarori da madallu da gidajen rediyo cewa ba mu ba su ba aƙida mu bace to wallahi za mu ɗauka su suke turo su za mu ɗauka da yawun su ake yi mai zai wanke su su fito su barganta su ƙaryata su yi baran su shela sama duniya su cire tarurruka da laccoci su yi Allah wadai su ce waɗannan ba tare da muske ba to wannan shi ne zai sa su mu ba su uzuri ya zama murran kaza akan su waɗannan daidaikun amma wallahi shirin su ba abin da zai nuna a ce cewa sun yarda kuma sun gamsu kuma da yawon sake muna fatan Allah ya shirya su Allah ya shirya muka baki da Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce gaba mu iko binta Allah ka nuna mana fata fata ne ka ba mu iko nisan ta sa ya Allah ka zauna mu lafiya Allah ka zauna mu san mu lafiya iyayen mu wanda suka rasu Allah ka gafarta musu wanda suke rayuwa Allah ka sa mu cika da imani marasa lafiya musulmi na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka mana lafiya Allah ka ni'imta mu da sa'a da lafiyar da ka ba mu musulmi da ba su da abin yi Allah ka hore musu abin yi wanda suke da abin yi Allah ka rika ka sanya masa albarka ‘ya'yan mu maza da mata Allah ka shirya mana su shugabannin mu manya da ƙananan Allah ka riko da hannayensu Allah ka kinsa nagarta da riƙon amana da tausayi da adalci a cikin zukatansu ya Allah ka bamu da mana mai albarka ya Allah ka yi mun dukkan fitintunu da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم ثبتنا عن حق يا رب العالمين اللهم ثبتنا عن حق يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين